أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس عليه السلام مكية وعليها وتسع آيات بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم وكان للناس عجبا أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم مقدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين
سورة يونس مكية إلا سيدي فإن كنت في شك وأن آية بيو كوكم آية يوكو أو منهم ومن يؤمن بالله به ب- ومنهم من يؤمن به شما وانا آية يازم كل كينا مئة وتسع أو عشر آيات هكذا بس أباني مئة وتسع أو عشر آيات ɗari da ta ko da aya goma bismillahi rahmani rahimi alif lam re Allah alamu bi muradi bi Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan harufa guda uku tilka wancan ma'ana tilka bi ma'ana haza wannan li- wannan ayoyi ko da aka ce musu tilka nuni ishara mai nisa saboda saboda girmansu ne ayatul kitaba ayoyi ne na littafi ayoyin littafi ko kuma ayoyi na ƙur'ani wanda yake alhakimi gwani littafi an kyautata shi komai nasa mahukami ne gwani littafi shi ne wannan ayoyinsa ne ayatul kitabi na wa'atu ayatun minal kitabi wato ayoyi ne daga cikin littafi an cire min din aka- aka lafa shi kawai aka ce ayatul kitabi a kanin nasa ajaban akwai mamaki ne ga mutane ma'ana mutanen makka kuma da dukkan wanda ya gudana a irin ɗabi'arsu akwai mamaki ne an awaina domin mun aiko ƙur'ani ila rajulin minhum zuwa ga mutum nasu wannan abin mamaki ne ma'ana ba abin da ya kama su yi mamaki ba ne balle su yi mamakin aikan wani daga cikinsu tunda suka ce al'ajabu mamaki an Allah lam yajid rasulan yursilu ilan nasi illa yatima bi dalib suka ce abin mamaki Allah duk ya rasa wanda zai aiko shi a mutane sai aiko marayan nan na gidan abu dalib wai annabi ne maraya Allah ce mamaki suke yi lallai mun aiko shi muka ce masa a nanzirin nasa ka yau mutane ga kafirar gargadi da azaban Allah wa bashirin mumina kai albishir wa muminai kuma da rahaman Allah wanda amanu suka yi imani anna lahum kadama sidqin cewa suna da mataki na gaskiya a gun Allah inda rabbi maje ubangiji su shine suna da lada babba lada mai kyau wanda suka yi imani da shi wanda suka gabatar min al'amari na ayyuka suna da lada haka aka aiko shi da shi kai gargadi makafirai da azaban Allah kai albishir ga muminai kuma suna da matsayi babba a gun Allah da shiga cikin rahaman Allah ƙalar kafin amma kafinan suka ce in haza wannan bai zama ko ba wannan ƙur'ani wanda ya haɗu a kan gargaɗin nan da albishir lasirin mubinin sihiri ne kawai bayanane a wani karatun in haza la sahirun shi mai sihiri ne bayanane to shi kenan don an wannan ayan da sauka karshe shi ne wata ku yawman turjahu na fi ilallahi ku ji tsoron rana wanda a cikinsa za ku koma ga Allah wa alama kala mun wasu amma kan abin da mai tafsiri ya fada mai fasara aya akan abin da shi ya fada da su zamo wato wannan suroyin an ce makiya ne ya ce dai zama makiya ayoyin da su zama madaniya ne shi ne ɗayan fadi da suka da masu tafsir suka hukunci a kansa al'awalu suran dai sura wahatan da ya ce da wayanan ayoyi biyu mal amanu oho mun koma can karatunmu na jiya ne sai suka ce shi mai sihiri ne wannan wanda ake nunawa shi ne manzon Allah shi mai sirri ne to mu je saboda haka Allah yake bayyana mana kansa shine tauhidi yana bayyana mata na halittarsa domin su san maganan gaskiya ne inna bakum la ku san ubangijin ku Allah wanda ya aiko manzonsa halaka samatu to shine halicci sammai wal ardi da kasa fi sitata yama cikin gwargwadon kwana shida irin na kwanan duniya a gwargwadonsu domin lokacin babu rana babu wata amma shi a saninsa a gwargwadon wayannan awowi na kwana shida shi ne Allah ya halicci sama da ƙasa da so da ya halice su a cikin ƙiftawan ido ya kauce mana ga haka ne don a koya mana yin abu kaɗan-kaɗan ya fi tabbata sun masawai sannan kuma ya daidaita alal arshi kan al'arshi daidaito wanda ya dace da shi yawa shi ne hanyar malaman da suka wuce cikin bawwala ayoyi masu kamanni zuwa ga Allah amma ɗariƙan malamai da suka zo suna ce isti ya daidaita daidaito da ya kamace shi to saboda haka wannan hanya biyu na malaman farko da malaman ƙashe duk mai jauharatun tauhidi ya rubuta shi wa kullu nassin aw hamar tashbiha aw wilhu aw fawil wa rumtan ziha dukkan wani nasi wanda ya rikitar da ya kamantar da rikitarwa irin wannan shi ne malaman yanzu suke ce wai Allah yana sama to abinda in irin wannan ka fassara shi shi ne ka ce daidaito wanda shi Allah ya kamata da shi abubuwan ko kuma ka fawala sha'anin ma'alla shi ya san abin da yake nufi da wannan kalka nemi wani abu na gwanin tanka ciki warin kanin nufin tanzar tsarkake Allah ka tsarkake Allah daga makani gunda ya kace yana sama yana ƙasa duk Allah ba haka yake ba ka fawala sha'anin ma'alla shi ya faɗa to ka fashe haka kuma ka nemi tanziya tsarkakar da Allah daga barin gu ko mahalli Allah bai da mahalli bai sama bai kasa don shi Allah ya ce mutum biyu ba su zama su yi shawara ko uku ko hudu ko biyar sai dai shi Allah yana tare da su yana tare da su sai malamai suka ce wai da saninsa ai saninsa kan dama ya wuce ka yana tare da su duk gunda yake Allah yana tare da kai da ma'iya yana tare da kai ma'iya don Allah ya ce ya halicci mutum ya fi san kusaci da shi da wannan jijiya hamlul walidi to wannan jijiyar ta gaga ita ne a wuyanka da ita kake hadiye komai da ita kake rayuwa in babu zuciyar nan babu kai to Allah yana tare yake ya fi kusa da kai da ita wannan zuciya to mene za a ce yana sama ko ina Allah na ya kuma ce in kai ɗaya biyu ne in uku ne in kuna in biyar to duk gunda kuke Allah shi ɗin yana tare da ku da ma'iyyansa to saboda haka yudabiru lama shi yake gyara sha'anin talikai ya san damuwansu ma min shirin ba wanda zai ceto da zai ceto mu wani illa min ba da izini sai bayan izinin Allah wannan mayarwa ne ga kafirai da suke ce ai gumakanmu za su ceto Allah ce babu mai ceto sai bayan izinin Allah Allah ko bayan izini makafiri saboda haka su ba za su samu ceto ba zalikumullahu wancan ɗinku shine Allah shine rabbukum ubangijinku babu du ku bauta masa ku ɗayanta shi ɗaya Allah mun ɗayanta ka a falatar zakaruna shin ku ba ku azantuwa ne
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه وحده خلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
ilai marjiukum makomanku duka yana ga Allah jami'an gaba daya dukkan mun nan za mu koma ga Allah Allah ka ba mu sa'a wadan lai alkawarin Allah cewa za a koma gare shi nan hakan gaskiya ne ko ka so ko ka ki ko ina ka bi za ka koma ga Allah inna shi Allah shine yabda da halka yakan bayari halittan talikai shi ne yakan fari halittar talikai yadda ya so ya fare shi sun mai idu sannan ya mai da abin yadda ya fare shi akwai mai hana Allah haka ba zai yi ba me yasa Allah zai yi talikai ya matar da su ya rasar da su a cikin ƙasa sannan ya tashe su ya ce liyar lazina amma don ya saka wa masu imani ne wa milu saliyati masu aikin kirki masu imani da aikin kirki dalilin tayarwan kenan Allah saka musu bilkis da adalci allazina kafaru kafirai kuma su ma za a tashe su amma su kan lahum sharabun suna da abun sha min hamimi na tafashashen ruwa daga cikin wutan jahannama baligi nihayatu wanda ya kai matukan kuna su in an tashe su ma abinda suke tare da shi kenan wa azabun suna kuma da azaba alimun mai raɗaɗi su za su gamu da azaba mai raɗaɗi bayan kuma ruwan zafi ta fashashe na jahannama Allah kiyaye mu amma su masu imani masu aikin kirki da Allah zai saka musu da adalci sa daidai wa daida mu je bi ma kanu sada abin da yazo me yasa za a musu azaba da ruwan zafi kuma azaba da wuta ya ce saboda sun zamo ya kuruna suna kafurci ne ma Allah saboda haka Allah zai nuna musu abin da suka masa هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم
huwal shi ne Allah allazi ja'ala shamsa wanda ya sanya rana ga ta liya mai haske zatu liya'in ainunu tana da haske tun da yi ta haka ga ta muna ganinta wal kamar wata kuma yi shi ma nuran haske hasken wata da hasken rana ba dai ba ne wannan alkwai alaman jaja wannan fari wa kaddarahu ya kaddara shi min haisu sai rubutu wajen tafiyan wata manazila masaukayya shi yana tafiya ne a cikin masaukayya masauki 28 yake idan wata ya zamo idan wata ya zamo ko cikakke ne ko nagisi ne kwanansa masaukayyansa 28 ne wai 20 kuma wai 20 latan akwai dare 20 min kulli shahar na kowane wata in yakan kwana 28 a cikin kowane wata amma ya satiru yakan ɓuya lailata yi dare biyu in kana in wajen salatai zai kwana 30 to in ya kwashi ranar 28 ya tafi kenan amma ya ɓuya kwana biyu aulailatan ko dare ɗaya ko shashi in watan mai kwana 29 ne saboda haka a cikin muslim manzo Allah ya yawaita cewa wata kwanansa 29 ne lamiri yana komawa ga wata ban da rana ya keɓance shi da ambato in kanar shamsu wa in kanar shamsu lamar ko da yake rana ma tana da manzili wato gun da take sauka daga nan zuwa nan don ya ce shamsul kamara washamsu ta yi limin sakarin lahar zalika takdirul azizu alim Allah tana gudu a matabbarinta wannan shine kaddarawan Allah to shi a manzil tana gudu liyanin sai da kamar don tafiyan wata a manzilinsa masaukinsa ya fi sauri da na rana da shi ne ake sanin karewan watanni da cikan shekaru da shi ne aka lura cewa yanzu azumi ya kama yanzu aikin hajji ya yi da wannan wata na sama mai kamariya da shi ake sani wannan amma shi kuma manzilin rana shi ne na tafiyan rana to shi ba da shi ake kidaya ba da na watan ake kidaya wata ta kasu akan burji goma a ita rana tana ta kasu akan burji mazango-zango har guda goma sha biyu shi ne himlu da sauru da jauzawo da sur'anu da usdu da sumbula da mizan da akrabu da ƙausu da jariyu da hutu da dalu da hutu su kenan kwana masauki burji burji goma sha biyu kowane yana burji a burji goma sha biyu kowane burji yana da masauki guda biyu da sulisi wato a kasa zango daya a ɗauki ɗaya daga cikin uku to sai ya zama tsayuwar zaunansa a cikin kowane burji yana da awa hamsin da shida ne a kowane awa kowane awa hamsin da shida shi ne zai tashi a wannan masaukin da yake kuma ciruwan rana a cikin burjinsa shi ma ana daidaita shi da kan watanni ne na kiblanci sai dai shi shi wata in ya ciru yakan yi ne tsakanin burji da burji wanda malaman hisabi su suke dandale shi muje abin da ya sa Allah ya tafi da wata a cikin wannan mazauni shi na rana na ce burji litalamu don kusan adadin sinina adadin shekarunku wal hisabar hisabi da lissafi shi ya sa Allah ya rana da wata ba din haka fa sai abin ya zama kamar rana ka ko da dare ba da a san shekarar ne ba amma in ana ini ana kwana ana wata ana to za a san shekara shekara yi sai ka san shekaran ka nawa ne idan shekaran ka nawa ne me ya umfani sanin shekaran shi ne ka yi tanadi kuma a san lissafi na yara da girmansu da shekarunsu ma halaka lahu Allah bai halicci wannan tafiya na rana da wata ba zalika da haka illa bil haqqi sai da gaskiya ba wasa ba ne Allah bayi wasa duk abin da yana da manufansa yufassilu yana rarraba alayati ayoyi ligamin ga mutanen da ya alamun suke sani su ne suke lura idan duk canji ya yi so su san dalilin canji nan ga abu kaza to inna inna ka sani fitilafin laili cikin sabanin dare wannan hari da ini wannan ya zo wannan ya tafi bizhabi wal maji da tafiya ya zo wannan ya tafi wani ziyadatin nuksani wani ya karu wani ragu to dalilin da Allah yake yin haka wa ma halaka lahu da abin da ya halitta Allah ya halitta fi samawati cikin sammai da abin da ya halitta cikin sammai na mala'iku da rana da wata da taurari da abin da kuma ba mu sani ba wanda ba gaya mana ba don halittun nasa yadda yake da yawa a ƙasa haka yake da yawa a sama to abin da sa ga Allah ya mala'iku da rana da wata taurari walar abin da kuma ya halitta a ƙasa min hayawa na dabbobi wajibalin da duwatsu washiya a narin da koramai washiya da itatuwa gani zalika da wani wani hadda mutane to ganin wayannan abu suke nuna maka ikon Allah shine yace haka din layatin wallahi aya ne mai nuni akan ikon Allah a gunwa yace liqaumin yattaquna ga mutanen da suke tsoron Allah su ne suke imani hasan bin zikri ya keɓance su masu imani da ambato li'annahum muntafi'un bi domin su ne suke umfani da shi amma wanda bai da imani kawai shi yana ganin itatuwa da koramai da kuma da duwatsu da koguna da dabbobi kala-kala yana ganin kamar abu ko ne dole ne a yi su ko kuma yinsu babu wani amfani to suna da amfaninsu inna lazina ka san waɗanda la yarjuna ba su tsammanin liƙa ga na gamo da mu da tashin kiyama rannu sun yadda bai hayatun duniya da rayukan duniya dan jin daɗin duniya nan sun yadda da shi badinu a canjin lahira saboda har suna ma gardaman ba za a mutu a tashi ba walmanu sun nutsu biya da ita rayukan duniya na rayuwar duniya nan sun nutsu da ita har ta shagaltar da su ga ayyukan Allah wallazina hum an ayatina da wayanda su kuma ga ayoyinmu na dalilan wahadaniyarmu kamar da abin da aka faɗa na mala'iku da rana da wata taurari a sama kamar dabbobi kala-kala har mutum na ciki da duwatsu da koguna da koramai da itatuwa to su kuma har ma sun yadda sun shagalta alatin agawinmu sun zamo gafilu da masu rafkana suna ganin wainan abun amma ba su lura tariku da nazari suna gani amma ba su lura suna ganin kamar haka ne kawai aka yi ko kuma dole ne a yi ko abubuwan su suka yi kansu abubuwan ba su suka yi kansu ba Allah ne yi su da nufinsa yawwa kula kawai nan rafkananu wanda suke ganin ayoyin Allah ba su azantuwa da shi irin wayannan mawahun matattaransu na rubuta ne bimakanu ya saboda abinda suka zama suna tsururi suna nema shine na kafirci da sabo har suna iya yin kafirci wa Allah har suna iya yin samun filin da za su sami Allah Allah babu filin da za a same shi duk gunda kake yana nan mun faɗa da ma'iyyarsa Allah taimake mu ina jin wani wai mai karatu wanda ba lura dalilolin abinda Allah yake to bai yadda Allah yana tare da mutum da ma'iya ba shi dai ya ɗauka wai Allah yana nan ne kawai har yana iya yi wa mutane misali wai su sani yadda sha'anin Allah ke wai yanzu kamar wata in ya kama wata za ka yi ta tafiya kamar daga nan za ka je kawai madaki watan yana sama kana tafiya ai wai watan yana tare da kai daga nan har za ka je kano inda da watan yana kanka kuna tafiya to watan tare amma shi bai dauka sani ne na ma'iya ba wanda Allah yi shi shi wai kamar Allah na nan ne kawai shi kuma ba haka ne Allah nake nuna maiya ne tarayya ne yana tare da kai ko kai da in kana nan yana tare da kai in kun rabu nan yanzu yadda muke nan duk Allah na tare da mu yana sayar da kowa kuma yana da sani da abin da yake zuciyarsa ba wai kawai don ya san mutane suna masallacin bane idan muka yi sallah muka tashi nan za mu watsa kowa ya tashi yana tare da Allah Allah kuma shi ɗaya ne to wannan shi ne ke da wuya a wajen wanda suke wasa da tauhidi inna lazina amanu wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aikin kirki su kam yadihum yadihim rabbuhum Allah ubangijinsu zai shiryar da su da mene ce bi imani saboda imaninsu Allah ya sa musu hasken imani su shiyu da shi ran tashin kiyama ko matin a nan duniya Allah zai suranta musu ayyukansu na kirki da sura mai kyau in sun fita daga kabarinsu sai a zuwa ta to Allah zai shiyar da su da imaninsu ta yi min tatimun lanharu ƙoramai suna gudu a ƙarƙashinsu a janna kenan amma a nan ma Allah zai shiyar da su da imaninsu yadda zai shiyar da su da imaninsu kuwa idan mutum ya tashi a kabarinsa ya yi aiki imani ya yi aikin kirki Allah ya samu ne aikin naka zai zo a sifan wani mutum kyakkyawa ya ce na dade ina hana ka bacci wato mutum mai ibada ne bai bacci saboda abin nan to aikinsa sai ce na jima ina hana ka bacci a duniya na wahal da kar sai ce to hau bayana mu tafi shi ne a taron kiyama kenan shi ne Allah yake ce na shirin mutagina illar rahamanu wabda da mu taro masu tsoron Allah zuwa ga Allah jama'a jama'a wato suna haye ba da kafarsu zai zo ba amma sabanin kafiri Allah zai taro shi don tashin kiyama yana makaho zai tashi yana makaho ya ce rabbi lima hasharta ni amma wa kuntu basira yaya kuma Allah yau za ka ta da ni makawo da ina gani wai a duniya ina gani sai aikinsa mai muni da ya yi na kafirci ko na sabo a duniya sai ya ce ni ni ne zan hau bayanka yau da da ka hau bayana to shi ne wanda Allah ke ce ya hamiluna auzarahum ala zuhur shi kuma a nan tashin kiyama zai ɗauki alhakin nasa akan bayansa bayan ya zama makawo kuma za a yi tarin don dole ne za a yi tafiya ya zama makawo wani kuma daga fitansa kabari ma sai a ɗaga shi mala'iku su buga shi da ƙasa sai su kama shi suna jinsa ba ma zai je da kafansa ba a guje suna jinsa ta Allah kiyaye da wahum kiran su fiya ciki in suna neman wani abin da suke sha'awa yan aljanna an ya gulu sai su ce abin da suke nema sai su ce subhanakallahumma sai abin duk abin da yake sha ko abinci ne ko menene ko matan ajiya ko mai kiran sai a kawo musu abinci a akwashi manya-manyan akusa duk abin da suke so yana ciki abin da ake so an ce har kala dubu saba'in yake ciki a kowane akwashi akwai launin abinci wanda wani bai kama da wani idan sun gama cin abincin sai ya ce alhamdulillah can abin da ya basu to wannan shine wanda alaƙi cewa ahir dawim ƙarshen kiransu an alhamdulillahi rabbil alamin to saboda haka muminai kenan idan yana aljanna in yan sha'awar nama ko yan sha'awar mene ko mene to sai ya ce subhanaka allahumma abin da yake son ya gaishe sai ya gashi a gabansa in ya gama bukatarsa duka sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin shi kenan sai abin sai abin ya tafi ya ya Allahu fa yaza ma rabu sai abin da suka neman gashi a gaban su wajen yatun gaison su biya cikin aljanna salamun aminci mala'iku da su su gaisa su kowa ce salamun yan aljanna da yan aljanna su ya salamun alaikum yaransu ma suna ce salamu alaikum shi ne suke shiga su musu gaisuwa Allah ya sa mu ji wannan gaisuwa wahiru da yawon ƙarshen kiransu an alhamdulillahi godiya tabbata ga Allah rabbil alamina ubangijin yan alam Allah ya sa mu faɗi wannan wannan aya ta sauka kan kafirai ne sun kuntata har suna cewa da suka ga azabu suna ce kai a kamar azabu mana a kamar azabu suke gaya ma annabi ba ruwan Allah sai kafin suka ce Allah ya ce walau ya ajilun lawu linnasu sarrasu jalan da a ce Allah yana gaggauta ma mutane munan da abin da suke gaggautawa ko a nan duniya za ka ce mutum in ya yi fushi sai ya rika addu'a na shari makansa ko ma yayansa bil haidu alheri to laguri da an hukunta ilim gare su da Allah halakar da su amma yana musu jinkiri ne zuwa ga wani rana wanda zai saka musu idan mutum ya fusata ko kuntata sai ka ji yana addu'a ma kansa ko ma danginsa ko yayansa kai dama ka mutu ya dafi kuma ya gaggauta bala'i cewa Allah saukar masa bala'i kamar yadda yake roƙon Allah arziki to da Allah ya amsa addu'an da kake yi mai shari to da addu'an ya sauka kai ne sharin ya same ka in ka ce da ka mutum da ya fi sai mutu ya same ka in ka ce maɗanka ma haka to Allah bayin haka ko abinda duk kake gaggautawa in ba alheri ba Allah baya biya maka bukatar da wani fana zaru da zina muna barin wayanda su layar juna ba su tamanin liƙa na gamo gamo mu fi dunguya ne cikin girman kansu ya mahunna su a ɗema ai kaga shi ne kamar irin wanda ake ce masu sau malam gobe da nisan nan Allah bai nufe shi da alheri mana amma in kai malamin kirki ne ko ka roƙi Allah shi in da karo in shari ne ba zai ba ba zai ba domin in yana kana roƙon shari yana maka ka ji daɗi to shi ke sai ka saba da wannan har ka zo ka mutu a kan wannan saboda kullum addu'a na alheri Allah taimake mu وإذا مس الإنسان ضر إذا cuta ya samu mutum amma fa kafiri kamar rashin lafiya ya lazumce shi ko talauci ta masa yawa da ana sai ka ji yana kira mun ji Allah lijambi a kubinsa ko yana kwance yana kiran Allah auka aidan ko yana zaune yana kiran Allah ya yi masa ko cuta ko talauci auka man ko yana zai yana kiran Allah ya yi masa cuta ko talauci akan kowane hali yake falamna ka shamna lurrahu lokacin da muka yaye masa cutan nasa ko talaucin nasa ko damuwan nasa sai ga mara ya wuce a tsaya miƙe kan kaficinsa ka allam ya yaduna kaman bai roƙe mu ba ila nurin zuwa ga yaye cuta ko talauci ko bakin ciki masa da ya shafe shi bayi kazalika haka ne kaman yadda ya kabatar da addu'a kan cuta da kau da kai lokacin wadata da in ka roƙi Allah lokacin talauci in ka samu wadata sai ka zama kana ta aikin alheri kamar an karo ga Allah lokacin cuta in ya baka lafiya sai kai ta aikin alheri to amma ba haka mutum yake ba in yana cuta zai roki Allah in yana talauci zai roki Allah in yana dami zai roki Allah in Allah ya yaye to shike ya manta Allah haka mutane suke to kamar haka ne yadda suke kamar bai da bai roke mu zuwa ga cutar da ta dame su ba kazalika haka aka kawata addu'a lilmusulmina ga mutane mushrikai masu zurfafawa masabon Allah haka aka musu imtihanin don jarraba yawa da me ya ce ma kanu ya mun abinda suke yi yin kuwa ba alheri ba ne mu je
ولقد هلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد halakna da yawa mun halakar da alkuruna tsariku al'umma bayan al'umma min kallukin gaban ku tun ba ku zo ba saboda me yace lamma zalamu yayin da suka yi zalunci don Allah baya jirkita nima sai mutum ya jirkita ma kansa to da yawa lokacin da suka yi zalunci muka halakar da su me zalunci shine yace kafirci wajarihum rusulun manzanninsu sun zo musu bil bayyinati da hujjoji akan dalilan gaskiyansu cewa su daga Allah suke wa ma kanu ba su zama liyumin don su yi su yi imani ba ba su gaskata manzannin ba to kazalika haka ne kamar yadda aka halakar da wayancan haka ne ne muke sakamako mahalkawa mutane al mujirmina mutane masu sabo ko yaushe al'adan Allah kenan da mutum mai sabo Allah kiyaye mu
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون sun majana ku sannan muka sanya ku halaifa masu mayewa filar da ƙasa muka sanya ku ku ku ne kuke mayewa a ƙasa iyaye sun mutu kakanni da kakanni ne sun mutu kakannin kakanni sun mutu har su iyaye to ku kuma mun maye da ku yanzu kuna bayan ƙasa min badin bayan an matar da iyaye da kakanu da kakanu da kakanu don me Allah ce lidan zuwa don mu duba ne duba na lura kai fata amaluna ya za ku yi za ku tuna wayancan sun zauna duniya ne ga su ba su nan kuma in ka lura an jima kaɗan baka nan don ku gaskata manzanninmu an yi haka ku gaskata manzannin Allah ne kowa nan yanzu na nan ɗan shekaru kaɗan bamu nan sai kowa ya zama tarihi sai kuma abin da Allah ya yi da shi Allah ka samu lura wai za tu le alaihimu ayatu
أتبع إلا ما يوحي إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم wai zatullahi alaihim idan an karanta kan mutane ayatuna ayoyinmu na ƙur'ani bayyana su masu hujjoji bayyanannu a fili kowa an faɗa zai gane kayan lazina layar juna ligana mutanen da ba su tammanin gamo da mu wato ba su tsoron tashin kiyama in annabi ya karanta wannan sai su ta iti biyara au ka iti ka zo bi ƙur'anin gari haza da wani ƙur'ani ban da wannan wato wannan ya mana nauyi sai dai ka kama wannan wani wadda muke so abinda suke so suke so a gaya musu wanda laisa fi aibu halatin a cikinsa babu aibunta gumakanmu abadin ko ka canja shi ta wajen kanka ka rabu da Allah kai ma ka canja kawai kul Allah ya ce ma annabi ka gaya musu ma ya kunu abe zamo ya dace gare ni an ubadilahu in canja wannan ƙurani min tilka'i nafsi ta wajen kaina ba ba zan canja daga ta wajen kaina ba ba aiki na bane wannan aiki na an faɗa muku abin da Allah ya gaya muku in atabi'u ni ba na bin kowa kuma ba ni bin komai illa ma yuha ilayya sai abin da aka mini wahayi abin da yace in faɗan nan shi na faɗa shi nake faɗa inni abu ni kaina ma ina tsoro in asaitu rabbi inda zan sami ubangiji na in canja ba da izininsa ba ina tsoron azaba yau azaba rana azumi babba shi da na tashi gama saboda haka ni ba zan iya canja ba abinda Allah ko da shi ba kul ka ce musu lausha Allah da Allah ya so da Allah ya so mata lautu alaikun da ban karanta ƙorani a kanku ba wala adrakun da ban sanar da ku bihi da ƙorani ba la nafiya alama gaunawa ba fi kiratin bilami da wato da Allah bai so in karantar da shi a kanku ba da ban karanta muku ba da Allah bai so in sanar da ku ba da ban sanar da ku ba shine magana ai lagallabisu hakikan na zauna fikun cikinku umuran shekaru da yawa har arba'in na yi min gamli gaban ƙurani ai ban lawa da su kun bishai ban ni gaya muku komai shekarar na arba'in ai da a lokacin yarantaka lokacin kiriniya da lokacin na fara da ni nake fara to na har na zama na shiga shekarar tsufa sannan nake karanta muku saboda haka shekarar tsufa shine na nitso shine shekara hamsin shekarar nitso kenan in ka ga mutum ya shekara har arba'in ya ta san ma hamsin kaga bai nitsu ba to ba zai nitsu ba ya ce za a shamurin hamsi na haula wadam tara inda wadda asar rafafi idan mutum ya shekara har hamsin ba ga gun alaman kamewa ba to ka tabbata wanda ya halaka har ka kai shekara hamsin ba ga halinka a canja ba kana hali na wauta hali na yarantaka hali na ƙuruciya har ka kai hamsin to wannan ya zama dottijon banza ba zai kirki ba Allah kiyaye mu to na zauna cikin ku shekara har arba'in ban gaya muku komai ba abala ta kilon sun ba ku hankali ne annahu laysa miki balimu cewa qur'ani ba daga waje na bane ai daga waje na ne shekarun da zan gaya muku sun wuce na to haza wannan shi ne fuskan kawo dalilin a kansu ma'ana kafiran maka sun ga annabi gaban aiko shi sun san shi sun san kamewansa sun san halayensa kuma sun san shi ba ummi ne bai je wani gu ya yi karatu ba bayu karatu bayu rubutu bai koya gun kowa ba sun san wannan har shekara arba'in sannan bayan shekara arba'in ya zo kuma yana fada musu manya-manyan maganganu da manyan sha'ani a kan zababbun sani da hukunci da lada adabu ladabi da makarimin halaki to duk ai mai hankali ya san ba shi ne ya sa kansa ba abu ne tabbatacce daga Allah wannan alkurani daga Allah ne ba daga wajen annabi ba ma'ana ke da lokacin da fara bai fara ba kuma kuma tari ai min gauni ba أفلا تعقلون فمن ابتغى فمن أسلم ومظلم وعيب ظالمتي ممن ابتليتك وان دي كاغا كذبا كريا على الله يا الله وان دي yayi ƙarya ma Allah akwai kamansa babu mai ba mai laifi kan munan bin nisbati shariki lahu wanda ya danganta abokin tarayya gare shi au ka zo bai haji ko ka ƙaryata ayoyinsa na alkurani lokacin da ta zo aka karanta masa inna shanin la yuflihu mujrimuna masu sabo kafirai ba za su yi rabo ba aka aka saba mu bane mu je ويعبدون سنة بوتا وناب من دون الله با الله با shine gumaka ma lalurun abinda ba zai cuce su in ba su bauta masa ba wala yan bawun ba zai kuma umfane su sun bauta masa shine gunki in ka bauta ba zai umfane ka ba in ba ka bauta ba ba zai cuce ba ba zai cuce ka ba wani kulun suna fada fariya haula kaga wayannan gumaka su ne shufa'auna masu ceton mu inda Allah ga Allah wai gunki ne mai ceton su a gun Allah kul ka ce musu yanzu a tunabbiyuna Allah za ku bai Allah labari bima la alamu da abinda bai san shi ba fi samawati a cikin sammaunar da kasai za ka fara ma Allah abinda bai sani ba to a sanin Allah wayannan nan ba za su cutu ba isu kada lahu shariku inda Allah yana da abokin tarayya ko a sama ko a ƙasa la'alimahu da ya san shi isu la ya fara lashin ba abin da zai buga ga Allah to shi ya sani bayi da abokin tarayya ko na ƙiyayya bayi da shi subhanahu tsarki ya tabbata gare shi shi Allah wata'ala Allah ya daukaka amma yi shirku daga abinda suke tarayya da gumaka su ce su ne masu ceto a gun Allah Allah ya fi ƙarfi haka muje wa kuma kayan nasu mutane ba su zamo ba illa ummatan wahidan sai al'umma ɗaya ne akan addini ɗaya shine musulunci tun daga zamanin annabi adam ba ta kafa sun amalla ba har lokacin annabi nuhu farkon lokacin da su kauso ma kafirce ma Allah kenan daga nan aka zo aka yi dubana mutane suka rayu da su da yayansu tun daga zamanin har zuwa zamanin annabi ibrahim nan ne kuma aka samu masu kafurci mai Allah shi ne namnuzu ɗan kan'ana daga nan Allah ya aiko sauro sauro ya zo ya halaka mutanen duka saurin bala har zuwa ga amurin ɗan luhayu to daga nan to dama duka addini ɗaya ake yi wato lanu ana haɗawa bayanin tsakaninsu ban ibadar Allah ɗaya ne ake bautawa wasu marar bautan Allah ta miƙe tun daga adamu har zuwa ga annabi nuhu nan ne aka samu jama'an da suka bayyana suka bauta ma wani Allah Allah ya aiko sauro suka halaka su suka bauta ma wudu da suwa'u da ya gusa da ya wuka sannan suka wuce daga zamanin annabi ibrahim ba bauta ma daga ba wanda da sauro ya zo halakar da mutane ba a bauta ma wani Allah abin ya miƙe har zuwa ga amurin ɗan luhayu shi ne farkon wanda ya sa bahira da sa'i baɗina a cikin sha dabbobi bahira da sa'i ba to nan kuma abu ya miƙe akwai kafirai akwai mummunan har bayyanan annabi muhammadu sallallahu alaihi to fakta da sai suka yi sabani bayan sabata balun shashi suka tabbata kan imani wa kafara balun shashi suka kafirta ma Allah walau la kalmatin sabaqat min rabbika ba don kalma da ta riga ya ta riga da ubangiji ba bidakin jazai sakamakon da jinkirin sakamako har tashin kiyama ba don Allah ya riga ya yi wannan alkawari ba wannan ne kuma mujiza ga annaba ko kuma ga nabi Allah ya faɗa ya ce ku ƙaunar numi laka suka ce ma annabi kai ba fa za mu yi imani da kai ba hatta ta fajjira da namin al'aliyan bu'an sai ka bulbulo mana da wani daga ƙasa sai ka fito mana daga wani idon ruwa mai gudu to ba don wannan ba wannan da Allah ya gaggauta azaba gare su na gudu ya bai nan da an hukumta tsakaninsu cikin addini bi ma kanu ya luna saboda abinda suka yi sabani na shanin addini bida zibil kafirina da sai a yi makafirai azaba kuma muminai kuma a saka musu waya guluna suna cewa waya guluna suna cewa su kafirai suna cewa laula uzla mai hana a saukar da akan annabi muhammadu ayatun ayamin rabbi daga ubangiji ba kamar yadda yake ga annabawa kamar taguwar salihu da sandan musa da hannunsa da kuma mujizoji na annaba dai faƙulka ce musu inda malgaibu ka san gaibi abinda ya buya ya keɓanta ne ga Allah ba laƙadiru ala ba mai iko akan ya kawo wani abu sai Allah shi kuma Allah bai yi nufi ba idan ba su amsa ba akan haka da ainihin abin nemansu don illan wanzon wannan al'umma to duk da haka Allah ba zai halakar da al'umman ba lokacin da bai ba hatta shugiyama ya gudana al'adan Allah subhanahu wata'ala mutane in sun nemi abu idan ko ya ansa musu idan ba su imani ba zai halaka su to wayannan al'umma namu saboda alfarman annabi muhammadu sallama ya niyan ba zai halaka su gaba ɗaya ba a wannan lokacin sai ƙarshen zamani Allah kiyaye ne to saboda haka ka ce musu gai sanin gaibu na yana daga Allah ma gaba abin da ya fake an amuri ga sha'aninsa lillahi na Allah ne to daga gun Allah ne zuwa da ita mu'jizan in ya so to amma in bai so ba ba zai kawo ta ba banda zuru ku saurara dai ku kafirai in ba ku imani ba in nima ku nima tare da ku minar munzarina mun da zini ina cikin masu saurare in ga abin da zai same ku wai za a zakatar nasa idan muka ɗandana wa mutane wato mutane kafirai muka ɗandana musu rahamatar rahama kamar ruwa suka wadata aka yalwata aka ba su lafiya min ba da bayan wahala da ya sami su na fari matsarin da ta shafe su allah ya kawo rahama ta yalauta su izahun izalon magun sai makici gare su fi ayatina cikin ayoyinmu suna izgili suna ce ai annabi ya ce dama wannan farin saboda ban bi Allah bane to gashi ba bi Allah ba kuma kanmu sun kawo mana kaji kafin kul lillahi ka ce Allah asra'u ya fi saurin makaran sakamako zai saka abinda aka yi masa duk zai saka inna rusula manzanninmu yaktubuna suna rubuta ma tamkuru abin da kuke makirci irin wannan fade-fade da ku mala'iku sun rubuta kuma za a je a tambaye ku za a kuma ku hisabi a kansa mu je huwa allazi yusayyirukum Allah shine yake tafiyar da ku fi karatun shirkum an karatun yin shirkum babu ko akwai mai karatun yin shirkum akwai huwa allazi yin shirkum akwai sai dai huwa allazi yusayyirukum shine wanda yake tafiyar da ku filbari a tudu wal bahari da kogi Allah shi ke iya tafiyar da ku a cikin tudu da kuma kogi hatta za kuntum fi burki har idan kun zama kuna cikin jirgin ruwa lokacin ba jirgin sama wajerai na biyun jiragen suka gudana da mutanen birihin da yi da iska da dada ana tafiya mai dadi a cikin ruwa wa farihu biya su kai farin ciki da tafiyan ja adha rihun kasu sai wani iska mai kadawa sai ya zo ma jirgin shi ne ke da wannan iko shadidin rubi duka sirkula wanda ta kan kakkare ta komai in ta zo ta kada sai su duka sai su halaka wa yake da wannan ikon allah shi ne ke da ikon ba sun ce an yi fari Allah ya yaya musu fari na shekara bakwai suka ce ai su ba wai sabon Allah bane dama al'adarsu ne to shine Allah ce to shine yakan ta shigar da kai jirgi ana tafiya lafiya lafiya har in an jirgin ya gudana ana jin daɗi sai iska mai kada ta zo sai ta kada sai ta kifar da jirgin wajen mazu raƙumin ruwa sai ya zo musu min kulli makanin ta ko'ina sai ga raƙumin ruwa to wanda yake yin haka shine Allah in ya so yau ne aka ga jirgi yana tafiya ya je iska kara shi ya kife ba yau ba ne wazannu sun yi zazan annahum su uhi da biyun an kewaye da su da a halaka su idan mai iska mai tsanani ya zo sai ka gansu da'ula suna kiran Allah mukulisi na laudina suna tsarake masa addini suna addu'a sosai don Allah an bar komai an battuna komai an koma ga Allah suna ce da yin an jaita na min hazi Allah in ka tsirar da mu daga wannan abin tsoro na halaka da na kunan za mu zo mina shakirina masu godiya za mu gode maka in ji su za su yi haka ko ba za su yi ba ga halin ɗan adam mu je فلما أنجيهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ya ce falam ma an jainahu lokacin da muka tsirar da su daga wannan girgirwa idan sai ga su yamguna suna neman filarni bayan ƙasa suna zalunci bigar haƙƙi ba tare da gaskiya ba ba dalili sai su kamutu ya yi wannan suka ce musu ku mutane inna ma bagin kun zalin kuncin ku sani ala an buci kun kan kayi kunsu la'ana ismahu alaiha don isu laifin zaluncin yana kayin ku ne ba wani za a tambaya ba ku ne dai za a tambaya saboda haka in kai ba daidai ba to makanka Allah ya ce ina hasantum hasantum li anfusikum in kun kyautata kun kyautata makanku wani satun fala in ma kun yi mummunan aiki na ne saboda haka wannan ko ka ɗayan ta Allah ka miƙe ko ka ɗayan ta Allah ka kauce to duk ba ruwan Allah baka cuce shi ba zalimcin kuma kanku ne in kun yi aikin alheri ma kanku ne yawwa domin mata'ud duniya ina bankum ala anfusikum mata'ud duniya jin daɗi na duniya wanda a nan duniya za a yi ya ƙare sun mai na marjukun sannan magonanku bayan mutuwa gunmu ne idan kun koma kuma sai mu saka muku domin kun tunta manzo abinda kuke aikatawa kuke butulci kuke kafuce ma niman Allah Allah muku nima in kun shiga zaba ku ce Allah daga yau idan kun fito sai ku koma kan kafin ku to wannan makan ku kuke yi ba ku yi ma Allah ba ne
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فأخرج به نبات الأرض كما تأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أنهم قادرون عليها أتيها عمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون
inna ma ka san Allah zai misalta mana masalul hayati duniya misalin rayukan duniya wato shi rayuwar duniya ko kuma jin daɗin duniya Allah zai sifanta mana kama in kamar ruwa ne aka anzana muka saukar da shi minas sama'i daga sama faktar da biyi na batul shuke-shuken kasa suka cuɗanya shi saboda ruwan shuka kala-kala yi wacce ta baka balo ba bibalin shashin sai sarkafe da shu- shashi min ma kuta kulu nasu daga abin da ya kulu nasu mutane suke ci na alkama da shirin da dawa da kowanninsu wadda na amu da abin da dabbobi suke ci na ciyayi aka yi ruwa suka wadata duka hatta yi za a kasar da arwar zukurufa har lokacin da ƙasa ta kama adonta ta yi kyau ba ya tuwa miyan nabati ta yi kyau saboda tsire iri-iri kore wanzan yana ta yi ado ta yi fure ta yi ado kowa yana ganin wannan alheri ya sami ta wanzan na halwa mutanenta suka zaci annahum qadiruna da su suna da iko kan amfanin wato matakin nomin tasiliya suna za su samu min tasiri simariya za su tara 'ya'yan itatuwan da 'ya'yan shukan ta a tana amurka sai sha'anin bo- ya- am- ya zo mata sai hukunci ya zo lailan cikin dare ba su sani ba auna haram ko da ranar in ma sun sani mai da su in allah kawo bala'insa mai za ka yi ina ce sai mutu ya ta neman cire da kansa na sai muka sanya gonan da shukan ya zama asidan girbebbe kal masu dubin manajir kama wanda a girge da dundutu su kallon tamdin billamsi kaman gonan ba ta yiwu jiya ba duk duk ta rushe to kazalika haka ne nufassilu layati me yake rabbe aya da kawomin ya tafakaru ga mutane wanda suke godiya masu tunani abinda ka samu na daɗin duniya ɗin yadda Allah ya sibanta shi kamar ruwa ka saukar daga sama kaga shi ruwan shi ne ya sanadin samun shuke-shuke da tsaye-tsaye duka ya shuka ya tsira ya kama gonaye suka kyau masu gona suka ji daɗi to Allah ce to da yake sun to sabi Allah sai ya zo ranar ya aiko da daddare wani bala'i ko iska ko wuta ko mai nema da rana a da daddare ko da rana sai gonan ta zama kaman girbebbiya kaman dandakikiya kaman jiya ba ta nan me ya samu mai gonan sai dai bakin ciki me zai yi zai yi wani abin Allah ne ba abin da zai yi ya Allah wallahu Allah ya da'u yana kira mutane da dar salami zuwa gidan aminci shine aljanna ka samu lafiya ka shiga aljanna to abin da yake kira kenan da me shine da imani yana kiran mutane su yi imani su samu lahira su samu aljanna ƙarshen abin nema kenan ko wayadi yana shiyar da wanda ya so ila sirarin zuwa ga hanya mustaqimin daidaidai Allah ka samu bi hanyanka wanda yake madaidaci don albarkar annabi lokacin da Allah ta'ala ya ambaci suwan duniya ya koyatar da mutane a tsantseni daga duniya kada a sake mata a nesace ta kayan adonta duba karkonsa da nemanta ba karewa ake yi alheri ba to shine ya ba da labari da girmansa da daukakansa da kibriyayinsa ya ba mu labari mu nemi gidan lahira shine gidan aminci gidan salama assalamu nan suna ne na Allah to gidan wannan sunan nasa ma'anahu ma'anansa wanda ya tsarkaka daga dukkan ragi ko tawaya to ya kira mu mu nemi gidan lahira don mu kubuta Allah kubutar da mu alhamdulillah bismillah
namiji daban mace unit ko ya zaka
da mutum ne ya hadari da matarsa suka mutu kenan ko Mhm. ba a san wanda ya riga mutuwa ba a cikin su to tambayansa gadin matan ne ga ko kuma gadin yawuwa saboda haka in dai sun yi hadari to matan ba za ta gaje shi ba shi ma zai gaje ta ba in sun mutu in ba san wanda ya riga mutuwa ba amma in sun yi hadari yau wanda ya mutu gobe wanda ya mutu to wanda ya mutu gobe zai ci gadon da mijin da matan duka zai wanda ya mutu gobe zai ci gadon wanda ya mutu yau amma dai in sun yi hadari ko da matarsa ne ko da yan uwansa suka yi in dai gaba ɗaya ne to wayannan babu gado a tsakaninsu sai dai yan uwansu su gada
yana cewa idan mutum ya saki matarsa ɗaya ko biyu har zuwa uku to ake kula da yaran yana halin wane ne
idan idan mutum ya rabu da matarsa Mm.
saki ɗaya zuwa uku to hakkin kula da yaran yana hannun waye ne yana hannun mijin mana ai ana zaluntar mata ne sai mutum ya sake mata ya batta da yaya wannan sai a dashi za a wahala in ya sake mata ya batta da yaya hakki na wuyansa saboda ko ya ciyar da su ko bai ciyar da su ba hakkin da yana wuyansa Allah kuma zai tambaye shi
yake cewa a addinin musulunci ya halatta idan mutum ya saki mata dole ya ɗauki tana da mata wajen zama ya ci gaba da ba da ciyarwa da gida
in ta- in ƴaƴan tana renonsu dole ya saba mata mazauni yana ciyar da ita in ta yadda za ta rene su amma a shari'ar musulunci dama ita matan ma mun sai ta so ta- ko ko zaɓenta ne ko yau ta abinci sai ta bai masa ɗan ya mutu saboda haka in- in mutu ya sake mata da 'ya'ya ya bar matan irin yadda ake yanzu allah sauke mutane sun ki Allah sun ki annabi ko mata ko tana da gata ko ba ta da gata ka sake ta ta je ta ta wahala kuma da ka bar mata yaya ita ma ba a ce ka sake ta ta wahala ba balle yayanka kuma in sun girma kai ka ce yayanka ne inda dan zai arziki kuma har sai ka ce kai kana so ya taimake ka bayan cin amana da kai Mhm. mu je ye ta ta karba mata haƙin tagun miji mana ita hukuma in dai da gaskiya ne in ta ce matan ne za ta riƙe 'ya'yan a yaddanta fa to dole ne kuma ta karba yanka ma matan da 'ya'yan abinda za ta za ta ciyar da su ta ciyar da su ta musu tufa da kuma duk lalurorin da ake yanzu na magana makaranta duk shi ne na kansa in namiji ne sai ya balaga in ta mata ne sai an aurar da ita
kai bayani kwana baya za a iya yin ta a kowane lokaci ko sai da daddare da a yi da rana za a yi da daddare
wanda yake assalamu alaikum addinin musulunci ya yarda ya sake wa mahaifinsa matarsa a halin uban ba shi da lafiya A ko bai da lafiya bai sai sake masa matarsa ba bai da lafiya misali suna tare da matar da ce rashin lafiya ya same shi a bai sai sake ma- bai jahilci yana da muni fa me ya hada shi da matar masa ba zai sake masa mata ba uba ma bai da izinin ya sake da- da- matar da uba ma bai da izinin ya sake matan ɗaya balle ɗaya ya samu izinin sake matan uba saboda haka ba zai yi ba
ce menene hukuncin wanda yake da kuɗi ya kuɗi duk da zakka amma baya yi
hukuncinsa shi ne Allah zai masa azaba mun karanta kwanan baya ai ranar da za a tafasa dukiyar nasa a masa lalas a goshinsa da bayansa da kuibinsa saboda haka mutum in ya mutu ba fidda zakka a cikin dukiyarsa ya tabbata ya ɗauki ruwan dafa kansa allah ba zai yafi masa ba ko ƙanƙani ne a cikin zakkan kai kuskure baka fitar ba allah zai kama ka da shi balle kuma san baka fitar ba kai kai dan gatan wane ne allah ya hana mutane arziki ya kai bai baka da mai ka dogara mutane kowa yana son arziki allah bai basu ba ya zabe ka kai ya baka sannan kuma ka hana haƙƙin allah haƙƙin allah ne ba kamar bashi ne haƙƙin da ake binka wani ma ka isa ka yanzu ka isa ka ci bashin kwamishin 'yan sanda na ka ce ba za ka biya shi ba ye to balle allah allah ba haka ba bashi ne ba wai zai ya bar maka ba ne bashi ne Allah zai wani lokaci haram ne wannan annabi ya la'ane shi wanda ya sadu da matansa ya je bayyana sirrinsa sirrin matan ga wani annabi ya la'ane shi an gama ne Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu Allah gafarta ma iyayensu Allah gafarta malamanmu Allah gafarta wa malamansu Allah shirye da mu Allah shirye mana da yayanmu Allah shirye mana da matayenmu Allah shirye mana dukkan jama'anmu amin abinda muke nema Allah ya ba mu na alheri abinda ya doshe mu na shari Allah sauke mana Allah kiyaye mu balawoyi da suke afkuwa a Najeriya da duniya wanda muke jin suna Allah da saninka ne Allah ka ɗauke wannan bala'i ka tausaya mana don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam الله لا لا لا القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا دون Allah kiyaye mu amin Allah kiyaye addinin mu amin Allah kiyaye mutuncin mu amin Allah ba mu lafiya amin Allah ba mu zaman lafiya amin Allah ba mu karuwan arziki amin Allah kada ya mana fitinu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah raba mu da tsautsayi da asara duk abin da zai tada hankali Allah kiyaye mu amin Allah mun shirya da ka sabbar ka rabbana an kan ka Allah zai an gala zaharaka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab amin Allah ya mana lufi. Allah ya mana lufi. Allah biya bukatunmu. Allah ya tausaya mana. Abinda muke nema Allah ya ba mu a sauwaje. Allah ya raba mu da wuya. Allah ya raba mu da bakin ciki. A duniya da lahira. Don albarka na musulmi. mu na musulmai. abinda suke nema na ilimin addini da ilimin zamani da sana'o'i Allah musu budi Allah musu albarka a ciki dukkan wani mutum musulmi wanda yake neman wata abu Allah sauke masa wanda yake da sana'a komin kashinta Allah gawa masa wanda yake nema komin kuncin sallah ya rubuta shi don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام فيها حتى مطلع الفجر Allah mana albarka. Allah mana albarka. Allah albarkaci wannan zama namu. Allah albarkaci don albarkar alkurani na albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da muke nema Allah ya ba mu mai albarka duk abin da ya ba mu Allah ya masa albarka ko min kashin abin da ya ba mu Allah ya masa albarka don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ja mana albarka kasanmu Allah ja mana albarka a garinmu Allah ja mana albarka a goyinmu Allah ja mana albarka a gidajenmu Allah sa mana albarka a hannayenmu Allah ba mu albarka Allah mana albarka اللهم انت برتنا بدعائك واتنا بجابتك ودعونا كما متنا واجبنا كما واتنا يا ذا الجلال والاكرام انك لا تخلو الميعاد مكان تفاتيح بسم الله